إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 29 ga wata na jumadal akhira hijira shekarar 440 daidai wanda ya dace da shidda ga wata na uku shekara 2019 insha Allah muna cikin karatunmu na motsa ta imam malik rahimahullah yau za mu yi darasi na hudu a cikin wannan littafi na motsa ta imam malik rahimahullah karatunmu na ƙarshe dai mun ƙare baban duluki shamsu wa ƙasaƙin layin insha Allah yau za mu tashi jami'ul waqut babi wanda yake tattara abin da yake da mas'ala da lokatayya na sallah ko matsayin lokacin sallah ko kiyaye lokacin sallah insha Allah nan zamu tashi حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله wannan iya daga cikin abin da kace silsila ta zahab inganci mai kololuwa wajen sanadi abin da yake ruwayar abdullahi bin umar ke bada labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce allazi tafutuhu salatul asri ka'annama witar ahlahu wa mala dun wanda sallar la'asar ta huce shi to kamar ya yi asara ta iyalan shi da dukiyar shi wannan an zakwatanta maka irin hasara ta hucewar sallar la'asar a cikin sauran salloli don tana cikin kamar nasu ya tabbatar wanda ake magana cewa salatul wusta annabi ya kira ita ce sallah ta la'asar duk da malamai suna samun sabani wacce sallah asaba ce a zarce la'asar ce amma nasu karara bukhari ko muslim a lokacin da aka wa manzon Allah zagaye a kewayen madina na ahzab saboda tsananin aiki da yake yi na wajen ganuwa wajen yin rami na kewaye madina aiki ya yi zahi annan salasalama bai yi ba sallar azuhur bai yi ba la'asar har magariba ta yi kurin aiki ya zahi sai can bayan magariba a ce subhanallah shagaluna an sati wusta ya ce subhanallah sun shagaltar da mu daga sati wusta ita ce sati asar gaban ya magana sun shagaltar da mu da sallah salatul wusta ya ce salatul asar ai a lokacin nan ba azhar ba magriba amma ya ambaci salatul wusta salatul asar saboda a cikin salloli ke matsayinta da muhimmancinta a cikin salloli to shi ana ke bayanin wanda ya rasa la'asar kamar ya yi asarar dukiyar shi da iyalan shi wata ruwa da imam bukhari ya rutu man fatatahu salatu al'asar faqad habita amalu wata ruwa bukhari ka ruwa duk wanda sallar la'asar ta wuce shi ya bata aikin shi nan kuma malamai ke yin kara kaina bata aiki nan wunin gaba daya aikin shi gaba daya da ire-iren wannan kurin kamar da ina ga ɗaya cikin magabata sauran sauri nake cewa irin waɗannan hadisai na wa'id ka bar su a wurin su kaka shiga dogon fasara kurin ka bar su yadda suke duk wanda ya sa asar ya bata aikin shi ba kun tsaya nan kurin abin ya bada mana kabu mara tsoro ne aiki wadda kai kashe shiga bayanin aikin wani ne ne wane ne gobe ne wane ne tsaya a nan kurin ka huta ita hadisin ya yi tsanani ya yi ba tsoro kan abin da abin da ba buƙatar ka bar wannan abin ya huce ka kiran kwarai nan akwai kwatanta hadarin barin sallar la'asar tunan da aka yi magana ta futu faucewar sallar la'asar da jama'a ne ake ni tilar jama'a ko a gaskiyar magana zahirin magana ka bar ta har lokaci ya huta shine zahirin magana ba sallar jami'a jami'a sa ko asara amma dai nan wannan asara tana tabbatuwa ne ko ba ta aiki da maganar wanda lokacin gaba ɗaya huce kuma yana hucewa ne da idrakin man adraka raka'ata mislan wa za'ata salatu can ba mun karanta duk wanda raka'a daya ya samu raka'a daya a sallah kairan tawada ya samu sallah kenan wannan shine nan ko an ce tafutu kenan abinda fata lamidruk abinda ya huce kenan bai samuwa kenan ka bar wani shagali ya ɗauke ka ko ranyo ko wani aiki ko wani biki kuna kallo har rana ta hada to ga irin asarar da aka tanta maka kamar kai asarar iyalanka da dukiyarka kai asara kwarai ko asara mai girma sai hadisi na gabe ce wa haddasani an malik an yahya bin sa'id أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر تففت قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتتفيف وأن رواية حديثنا عمر بن الخطاب شيء دون وندا wata rana umar khattab ya kare sallar la'asar shi sarrafa mana ya kare ya huta daga sallah falaqi rajulan sai gamu da wani mutum wannan mutumin ba kama sunan shi ba wani usman ne waye shi kunta ya na kira mun kun wani mutum kurin tsaya a nan kurin don akwai wasu su cewa sun ma bai tabbata ba kurin dai da ya bar magana gaba ta haka ya gamu da wani mutum bayan la'asar wannan mutumin lam yashhad al-asr ba a samu la'asar da shi ba faƙala umar kan ya rasa sallar jam'i sai umar ke cewa ma haɓa saka an sallar asar me ya hana ka zauwa sallar la'asar fa zakara lahun rajul uzuran sai wani mutumin a rajul na muke wancan mutumin da ya wuce baya sai ya ambata umar gaya musu wani uzurin shi faƙala umar ta fift kenan umar kaman bai amince ba da uzurin shi ya ce mai tafi ta ma'ana ka rage ladanka na akwai a nan ragewa ta lada ganin bai samu sallar jami'i kala malik imam malik ya ce imam da ce tafi mai ma'ana tafi ta sai imam malik ya cewa da kullum sha'inin wa fahimu wata tafi a komi akwai cikawa akwai ragewa kenan nan shi ya rage wani abu shi ma'ana kenan da ce tafi ka rage wani abu duk da bangaren isnadi na ruwayar hadisin da'ifi ne makufu ne da'if wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu kana yaqul inna al-musalli la yusalli wa ma fatahu waqtuha ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهليه وماله وأن رواية يحيى بن سعيد yana cewa yake ce malaman tabi'ai ne yace iya cewa innal musalli la yusalli mai sallah kan yi sallah wa ma fata waqtuha lokacinta ma'ana bai huce shi ba amma wala ma fata lokaciya abin da ya huce shi kenan sallah cikakka sadaka a cikin lokaci amma sallah wanda ya sallah lokaci ya huce wala ma fatuwa min waqtiha abin da ya huce shi da wanda zai sallah lokacin sallah huce to iya sai kun taba nan irin kasarar da zai yi ta hucewar lokaci a azam shin cai mahi girma ko afala da ko yayi min ahlihi wa malihi yayi iyalan shi da dukiyar shi nan ke yasa fasara mana maganar hucewar lokaci hucewar sallah lokaci ya huce kenan ba jam'i ba a hucewar lokaci shine hasarar da wannan hadisi da gabata baya wanda hadisi ne marfu'i kuma mun tabbatar da ingancin shi iya bar wannan ma'anar wanda sallah ta huce shi ta al'asar kamar ya asarar iyalan shi da duke shi shi ce kenan magana irin magana ce ke so maka nan irin asara da kai ta hucewar lokacin sallah yayi girma ko fadala yayi iyalanka da dukiya asarar ta huce iyalan dukiya da da iyalanka قال يحيى yace قال مالك يحيى kenan allaisi rayuwar da ya kawo wannan ruwan yace قال imam malik yace man adraka alwaqta wa huwa fi safarin fa akhara salata sahiyan aw nasiyan hatta qadima ala ahlihi wa huwa fi alwaqt falyusalli salata almuqim وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليسلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي عليه nan abin da yake magana hukumcin da imam malik ya yi kan man adaraka alwaqt ko fi safar kana cikin bulaguro lokacin sallah yayi misali azhur ce ko la'asar ce dai lokaci ya shiga amma fa akhara salata kai da sallah ta samu a bulaguro sai ka jinkirtar da sallah amma ka gaya maka wanda yake yanzu shi ma wanda yake magana kan nashi wanda he jinkirtar da sallah sahiyan aw nasiyan ta yi mana mantuwa ce yi amma kalmar sa ka ko nasiya ne kawo shi dai akan mantuwa ne ya bar sallar hatta qadima ala ahli har ya zo gida kai kana bulaguro a zuhur ta yi misali ko la'asar ta yi kurin he kamance ba kai masalar asar he da ka zo gida amma ka zo gida a lokacin la'asarkin rana ba ta fada ba misali ka zo karye biyar ko karye hudu ko bello na ka zo gida ba kai ba la'asar he ce falusalli salatul muqim tun da ka zo gida wani yankin lokacin sallar ya same ka a gida za ka yi sallah ta ɗan zaman gida raka hudu kenan ta koma ta gidan tun da ka zo a cikin lokacinta amma wa in kana kad qadim wa qad dhahaba alwaqt amma da ka zo gida misali ran ta hada kai da asar ba ran ta hada ka zo gida kuma tuwa kai falusalli salatal musafir za ka yi sallah raka'a biyu ta asar irin ta dan bulaguro dan ta huce ka a cikin bulaguro gano nan ko kina wani alaƙu da halin din inda sallah ta huce ka za ka yi aiki idan kana bulaguro ta huce ka ka zo gida da mantuwa kurin za ka yi ta el bulaguro kana bulaguro lokaci ya yi ba ka yi ta ba ka zo gida a cikin lokacinta za ka yi ta irin ta gida haka ka huta daga gida lokacin sallah ba kai ba kamance misali sai bayan ka hutu ashe ba kai ba sallah ta azuwa he bayan ta huce ka tuna kana bulaguro to za ka yi ta is zaman gida amma in a lokacin azuwacin ka huta to za ka yi ta a halin albalaguro kenan dai za a aiki sallah a takaice a ina halin da ta huce ka in a bulaguro ta huce tana nan albalaguro in a gida ta wuce tana nan ɗan zaman gida kuma ka samu lokacin ka samu lokacin sallah in ina a huta ne shiga ne in ka shigo a lokacinta ko ka huta a lokacinta za ka yi aiki da aina kake kana bulaguro ka huta a zuwar amma a bulaguron a zuwar cikin lokacin da ka huta za ka yi ta yal bulaguro ka shigo a lokacin a zuwar daga bulaguro za ka yi ta zaman gida ka a hudu shi ne maganar kura shi za ka cewa li'annahu da ya ce falusalli salatul musafir da ya ce maka an ka zo gida lokaci ya huta akan mantuwa za ka yi ta'al balaguro ya ce li'annahu innama ya kaji mutum da zai alai domin zai rama irin abin da yake kan shi sallar balaguro take kan shi tun da a balaguro ya muncika duk wanda kan da mu magabata suna maganar cewa akan mantuwa da gangan bai halitta gaskiya kamar sallah har lokaci ya fita nan da har zai ma magana da mantuwa qala malik wa hadha al-amr wa hadha al-amr alladhi adrakatu alayhi an-nas wa ahli al-ilm bi baladina wannan hukunci da imam malik ya maka na shiga lokaci da huta isbota wannan bayan da ya gabata baya malik ya ce haka muka samu mutane yani malaman tabi'ai na madina haka muka samu ahlul baladina malama ahlul ilmi baladina mal ahlul ilmi a garin mu haka muka isko suna yi haka suka hukunta kina shi ma wani abin da ya tabbatar ya isko haka wani hukunci haka ji a wajen su wa qala malik ashfaq al-humra al-humratu allati fi al-maghrib فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب nan bayan bayani magana magariba tana shiga daga magibin shafaq me yasa muka me a shafaq a shafaq ja da warwari jajaja da ake samu wajen fadawar rana duk da aka same shi ma da asuba daidai hudawar rana ko ketawa alfajir alfajir kan keto lokaci da haske takan keto lokaci da wani jajaja a jikin hadiri ko a jikin shashen nan gabas to shi dai na yamma mai mana a shafak ya ce alhumaratul latifil magarib wannan ja da yake wajen haɗawar rana fa'iza zahabatul humara idan ja na yamma na mahaɗar rana ya tafi ya ɓace faƙada wajabat salatul isha lokacin sallar isha ya shiga wa kharajat min waqatil maghrib sallar magariba ta huta kaga nan hujjar idan na masu cewa san tabi da mukan tare da lokaci za ce muku tare maka shi imam malik karra ce ayi lokaci wata kuna kace ma kai ka baka da karin muku tare nan shi kun ce lokacin lokacin isha in je bace isha ta shiga magariba ta huta wannan karin bayani ne cewa iyanihi ne kai kai shafe magana kace muku tare shi imam malik kun ce ayi lokacin isha ya shiga na magariba ya huta kuna kai tsaya kwarku haka ai hankali a yi hankali da barin magariba hal ishatai da hujjar tare lokaci a yi hankali gaskiyar magana وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقد الصلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يسلي رواية عبد الله مالك كبال الغنافي شيء عبد الله بن عمر أغمي عليه يا سوما فذهب أقلوه هنك للشيطه فلم يقد صلاة بيرام وأن صلى nan ya suma lokaci ya tahi bai rama sallah ba a kun ya suma aka ce bai rama sallah ba to shi na imam malik ya su maka bayani a wani hali ne idan mutum ya suma kun da ka suma shi kenan kurin sallah ta wuce sai imam malik ya cewa wannan magana da aka ce abdullahi bin umar ya suma bai rama sallah ba ce cikin abin da nake gani duk da cewa Allah alam ya ce annal waqt qad zahab lokacin ma'ana ya suma bai halko ba har lokaci ya wuce haka zai magana ke amma ka suma sai ka halko cikin lokaci kenan ko tana tanka kenan shi ne da malaki zai ba kun da ka suma kun shi kenan dauke maka ba domin wanda ya suma an dauke mai takalif sai mutum shiga cikin koma ita cikin koma ɗaya cikin cikin ɗimo wannan ya samu shi accident bai cikin hankalin shi in kwana nawa ya auna cikin komakin cikin rashin hankali bai cikin hankalin shi sallah ba ta haushi ba azumi bai haushi ba azumi bai haushi ba ba ran azumi ko ya komo a wannan lokacin da an doki mai shara kamar yaro karmi ne ya balaga ka ce ya rama azumin ba to shi ma haka yake wanda su ma wanda ya shiga kucin koma ba a ce ya rama azumin da ya wuce haka sallar ta wuce duk ɗaya ne da sallah da azumi dabin da na ibada da yawo kanshi ya shiga cikin koma cikin suma duk lokacin an kwana nawa a cikin koma ki wannan lokacin da ya kawo hankali duk abin da yake na ibada da Allah ɗora mishi an doke mishi bai cikin shari'a an doke mai alƙalami an doke mai alƙalami zan ya ce rufe alƙalami an salasa ko annayim hatta yastaqil wa asabi hatta yastalim wa ana majnun hatta yafiq haka manzo Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam an doke alƙalami ga mutum kus cikin alƙalami mai barci sai halka shi da dare akwai magana kanshi daban ta zo kanshi in barci rama da yaro karimi ya ya balaga da wanda yake hauka ya kawo hankali kenan nan idan ya kawo hankali a cikin lokacin sallar dole wani sallah yi ta amma bai kai hankali a cikin ta ba to wannan sallah shikenan ta sha ba ta haushi ba shine abin da malaka so ya ce yace fa amma man afaqa fil waqt amma wanda ya halka a cikin lokacin wannan sallah fa innahu yusalli zai sallaci wannan sallah wanda shine kuma ruwaya ce ingantatta sai annomu an salah maganar a yi barci barci ya sa a bar sallah kaji barci سيتي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلع لنا الصبح ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قدر له ثم استند إلى راحلتي وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال, لي فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحلهم وقتادوا شيئا ina ga abinda makanta dai abinda muka yi baya ya da yawa kamar mun sai da dai yace faqat waqtadu shay'an thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilalan fa aqama as-salah fa salla bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam as-subh rat as-subh thumma qala hina qada as-salah man nasiya as-salata falyusalliha idha dhakaraha فإن الله تبارك وتعالى يقول في أقم الصلاة لذكري wannan dogon hadisi abin da ke cikin shi akwai kwarai a kama cikin wannan hadisi malla za mu ga kaman harkon magana da ko ta matsala ta sanadi don ce haddasa ni yahaya an malik an ibn shihab an sa'id ibn musayyab anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kama ganin Allah sai ibn musayyab tabi'i ne kuma ce manzon Allah ya ce a zahiri akwai matsala ce kai mai kai muka ce anan hadisin mursal to illa yan wa abin sanan ne aka ce sai ibn musayyab daga malamai suna cewa sayyid sayyid ma ce mutaqaddimin kuma da sayyid tabi'in sayyid tabi'in sayyid tabi'in ne shin sayyid tabi'in shugaban tabi'ai gaba daya duka bayan sahabbai an ce shine shugaban tabi'ai kenan daraja bayan sahabbai kudu shine kakan ga auluri a kawo hasan al-basri shi suna cewa wannan mas'ala ce ta zuhudu kuma duk akwai ilimin kuma amma wajen dai ilimi na malaman tabi'ai wannan shine a gaba akan kawo wannan bawan Allah wannan wannan wannan bawan Allah Uwais akan ka Uwais Uwais duk da a ciki Uwais ne lafazi ya zo karara daga manzon da Allah ko annabi ya kira shi kharu tabin wasu annabi ce kharu tabin wasu bin hada alqarni annabi ya kira shi wasu shine yayin tabi'i me ya matsalar shi manzon ya mai su ya mai annabi ya ambace shi yayin tabi'i wasu bin hada alqarni amma kuma malamai shahara aka ce a ce shugaban tabi'i ya ce tabi'in sai maganar khaira khiyyi wannan wata daraja ce wais bin aid alqarni Allah ya bashi manzo Allah bai ganshi ba manzo bai ganshi ba amma kuma ya mai shaida da hi da hi ku ya ba sahabbai labarin shi wais ya ta sahabbai wani zai zo nan garin Madina kasan annabi ta bane bane wasa abu ne kuma cewa Allah ya shirya komai shi komai Allah ya farga ran komai Allah abinda lokaci annabi bai gani ba bai gani kuma maki ba sabai labari wani zai zo muku cikin tawaga masu zawa daga yaman wani bawan Allah iya da suna Uwais bin A'id al-Qarni annabi da sunan shi sunan uban shi da sunan kabilar shi dalla dalla da sabai labari sai ce wani bawan Allah mujibu da'awa iya da addu'a karɓaɓɓa kuma wali da gangariya eh wali da gangariya kun wali da gangariya ba wani shi ba kan shi annabi ya mai shaida yace iya da istijabar addu'a kuma iya da uwa uwa iya mai biyayya na ga mahaifiyar shi na muna magana kwanan nan wata tsohuwa ta kira ni ta uwa alama ɗanta iya zawa nan ne ta ce mana da Allah a yi nasiha ga ya biya ga uwansu na fahimci mas'alar yaron ya fahimci sunna ne tsohon ya tada mai hankali to yakan kai alama yakan biya tsohon a ɗan ja don wani makarci kisa annabi ibrahim alaihi salam idan Allah ka fahimci addini tsohon bai fahimta ba ka bi shi a hankali kisa ibrahim ya ta'ashe mu ta'ashe ta'ashe mu darasi cewa wahajin mani na ajiman na ko zan jijjihe ka ka sha mulka ya ce salamu alaika baba a wasu wani baba a haɓari ba a haɓari baba a haɓari baba salamun alaika zuwa ka maka gaba kaga an yame kwaya abu da wa asali a takaice dai kenan Allah ya sa kai ka fahimci addini tso ko tsowa ba su fahimta ba ka bi su da dalilin ma hasu gani ka kai maka hau kai hushiya a gaba aka ce dama ga suna mu dama an ce suna mu dama a ce dama mata shari dama an ce ba abun waye ko ka ce kun ga kun gani ko to ka kare ta su ba na ce mata uwa babu wanda ya fahimci addini da mahimmancin waye kamar ahlus sunna na ce ki aje hankalinki eh yaron ki ya fahimci addini insha Allah za ka samu mace ka sauran yanki kenan wannan muna magana ma'ayya wannan bawon Allah iya da biyayya ga mahaifi shi manzo Allah ba wannan wannan abu ne manzo Allah ke ba labari sabai labari abinda kuma ce zai zo muku a gaba shikenan wannan labari sabai sun labari yanzu addini ya zama na matsala koma ga Allah amma an sako wani masa labari zai zo cikin tawaga masu zawa daga yaman shi kenan yanzu abubakar ya hau umar duk in wani tawaga zo daga yaman ya tambaye su a fikun uwais a cikin ku akwai uwais su kai babu shi kullum ya tambaya saboda shi iya so annabi ya ce kuma annabi shi gawa su ka zauna abu na annabta ya ce iya da addu'a mustajaba ya samu albaras kajiwa ya samu albaras amma ya roƙi Allah Allah ba shi lahiya amma akwai sauran wani wuri tashi guda wani ɗan ɗugu na kamar a cikin bagali wani wuri wani tashi guda a cikin shi shi kaɗai ne bai warke ba ji abu ba san ba haka ake duniya kawai kaza zabi kurin na tiro haka aga duniya kurin shi a ba tsare ki hanyar ne ce abin zai saura kuma wani ɗan ɗugon ne kaɗa bai warke ba amma dukkan cikin shi ya warke umar iya tambaya a fi kun su ci a ran nan allah ya kaddara su ya an zo da shi amma su a cikin jama'a ba kowa ba ne ba iya tambaya a cikin akwai su ka sai ci a akwai wani can cikin za mu ya agaji can cikin agaji ya kula da dabbobi iya ta iya hidima iya kula masa dabbobinsu a shi aka ji ba to da kai mutane duke mutane ba kaga wani iya zahi aka ce gyara inji ko motar shi ya bata rai kaga za ki gyarawa aikin ko su ma zai da su ma zai da mai kowa ne maladan shi suna neman ladan kare dukiyar ku samu aminci ka zama cikin nutsuwa kuma shi ne aikin agaji ko shi ma wai su iya cikin wannan tawaga iya bangaren kulawa da dabbobin su can cikin dabbobi aka same shi umar ya biyo biyo biyo sai da zo cikin dabbobi ya same shi iya cikin dabbobi shi ba a saka zama Allah kai ne wai ce ni ne ta bin ayin ce ni ne alƙarni ce alƙarni min murad min murad suna uwa uba kaka har kabila har kasar kabila eh dan Nijar ne bahaushe bugoburi ko baka tsine eh ji na mako a ga maka hatta duka mai mai mai dalla dalla yace bawon Allah yace da Allah ina wannan nake so ka kun ka ruka mu Allah kurin yace wa me akai yace a ya kaga mu yace a yo me akai ya ke kai wannan kai wannan tambayan gaba daya shi ka tambayar sun yawa kuma bai san shi ba amma da labarin kuma shi kin ko tambayoyin dalla dalla ya ce na zama tabbaya kana da ma'ahiya uwa da rai ce eh kware an ce mata biyayya ce kware haka yana da uwa na bar uwa da ya ce ka taba albaras ce na taba albaras ka taba albaras ce na taba albaras kuma ta duka warke ku ya ce dina warke amma akwai saura wurin ko ce akwai saura dala bude magani ya bude mishi wurin ya bude ya ga wurin dan tashin da abin dalla dalla wurin ya ce da Allah ina roƙonka ka roƙa mun Allah ya gafarta mun kurum yanzu ba zaɓin umar ke roƙo ba abin miliyan ba kaza motoci kaza bidoni kaza a'a kurum za abin umar ke nema kurum da Allah ka roƙa mun Allah ba ka firni ka firni ka roƙa mun gafarta Allah استغفرني كلكم كل ابن امرك ما قولنا لمن غفرت الله كلك كجو ان وإن وإن ne suke neman gafara kai mutu anan kai ce gafarta maka ka huta haka ka ba ka rike banza wanda zai zai maka fara shi ma zaka shiki kuma ta ta shi waye ka ga mutane rashin sanin addini a yau an waye gari mutum zai kullum wata ya yi karatu ya samu biya ya wace wai shi ma iya na yi magana ta maka ko to zaka bi shi ga wakiya ma saka aljanna wani shi ma shi bai samu ba su umar umar ne umar ne ma ba manzo Allah ya bashi albishin aljanna ma iya tsoron canji umar mai shaida aljanna na lokacin umar lokacin da aka soke umar bin khattab iya cikin jini abdullahi bin abbas ya shigo wajen shi cikin cikin ruwa cikin sahih bukhari ya shigo wajen shi ya ce umar kai horin ciki kaka damu kai ne farkon musulunta kai aka yi kaza da kai ga duk abun aka yi ga mishi karshe ka zama khalifa na na na na na sallama bayan khalifanci gashi yanzu ka shahada an kace ka kan addinin Allah umar kai bishar umar ya ce dan wani na maimaita mini ya maimaita tilatin ibn akhi laysa li wala alayya ya ce dan wani nan wani ce wallahi duk abin duk abin da ka jero nawa ya ce na yi guri a ce duk abin da ka ambata nawa na yi gurin dama a ce zan samu matsayin ba ciko aka ce ba ciko ba biyayya bana na yi daidai jini na riga sun zo daidai kashi an biyo ni in samu daidai ikiribin iya da a ce da ce wala ce da ya ji daɗi a ce kai je ma'aunin shi yi haka inda samu daidai tsaka tsakiya mace wadda wani ciki ya tsoro umar nan shi ne yake cewa kurin a roƙa mai gafara ta Allah wannan daga nan wais umar da ke umar da ya roƙa mai gafara ta Allah umar addu'a bayan ya matsa ma umar umar ya mai addu'a da ya ma umar addu'a kuma ga umar ga dalilin da sai na ma tambayar manzo Allah ya ba mu labari za ka zo nan manzo Allah ya ba mu labari za ka zo a wuri kaza ka dauna abin da maka labari manzo Allah ya ba mu labarin gaba da kaf karshe ya umar addu'a baɗi da aka dawo umar ya dawo neman shi waye suka ce ce waye suka ce ka a wannan iya gida a nan umar ce kun wannan bawan Allah sai umar ya gaya mai yan tawagar yaman matsayin ois manzo Allah ya ce a tukun har tabi na annabi ce heyyan tabi annabi ce sai zo muku kai annabi ya mai suna heyyan tabi ai ko umar ce wannan bawon Allah iya da addu'a mustajaba yanzu an da ba a san shi ba yanzu an san shi kuna addu'a ta ara kun karba ci ku daga yan karba kun daga yan an karba ba ruwan iko Allah ko da wani ba ruwan iko Allah ba inda wara wani ikon Allah ko wani wani wani wani wani Allah ba wani ruwan iko Allah a ce ruwan ya musu karewa ruwan ya musu karewa abin ya ci kuma ya ce ya komo ko ina irin wani ke ko wanda ki mutanen jahilai ba san addini ba wani ruwan iko Allah ruwan da mara da ya da mara ne wallahi wallahi wallahi da mara ne waje warki tarsiyan ko diabetes duk cuta ce an gane ƙarya ce kenan wannan shi garanti ne kaga inda inda mai shi kenan ya kare kullum shi kenan he ruwa iko Allah ko an kare amma yanzu wai suna komawa gida habba ya kuwa kira wasu lahiya wasu an ba mu labarin ka mun je kuma ba mu labarin ka daga ran na aka inda yake har yau tarihi shi da ya bace babu wanda har yau ba labarin babu labarin a cikin tarihi babu ce maka da wasu mutu shikenan ya bace ya ta ba san Allah mai cikawa bacewa daga cikin su ba san inda yake Allah mai cikawa ya je wani wuri kaje ba san shi ba kai gudun fitina gudun fitina kenan bangaren malamta sa'id ibn musayyab shine khairu tabi'in shugaban su yace kenan anan wannan ruwaya muka ke zahirin ta hadisi na mursal to amma akwai ruwaya da imam muslim ya ruwato irin wannan sanadin wannan magana an samu abu huraira a tsakani kenan hadisi ne lahiyayyen musul muslim ma kawo shi haka ibnu khuzaima haka da malamai su bakawi sun tabbatar da ingancin ruwaya kenan dan kaga nan irsal bai illa gare shi ya zo to ta hanya daban akan lahiyan hadisi ne to abin da yake ruwaya da abin da ya wakana manzon sallallahu alaihi wasallama lokacin hina kafala min khaybar lokacin da ya dawo daga yakin khaybar usra mana su yi tahiya ta cikin dare an biyo dare hatta kana min akhirin layin can ana tahiya cikin dare aka ce khaibar yaƙi da aka a shekara ta bakwai wanda aka samu ganima mai yawa wanda aka ce yahudawan khaibar ana dawowa an biyo dare an yi tahiyar dare hatta idan kana min akhirin layin sai can ƙarshen dare arras min man arras ma ta'arif at-ta'arif ana ta can ƙarshen dare a kwanta a huta ana tahiya cikin dare can dare ne sai ya kwanta kuma a huta kayan asuba shi an rasa ke manzala sai ya kwanta can karshen dare shi a ta'aris da ya kwanta karshen dare wa qaita ma bilal wa qala li bilal ikla lana subh bilal ka mana gadin mana ka kiya mana asuba an tayi kuna ta mai kullu mai kaga ta mai kullu kun bilal wannan har go mai mai kullu kun mana mai mana afazukum alifin ma'ana ka kiyaye mana asuba an tayi kina ka sa bilal ya gadi asuba ya tsaya kenan ya gadi asuba an ta ya mana shikenan wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sahabu wa kala bilal manzala ya kwanta da shi sahabbai aka kwanta kada ma an gaji an kwanta a gajiye da annabi da sahabbai aka kwanta aka yi barci wa kala bilal ma qaddira lahu bilal ya yi gadi baki iyawar shi ya yi bakin ƙwarar shi can ya yi gadi baki abin da Allah ƙaddara ya ƙaddara sun mastanad ila rahilatihi sai dogara jikin taguwa shi ya jingina wa muqabilul fajar ya jingina amma iya kallon iya gadi iya kallon asuba iya kallon asuba an tayi ya magana fa galabtu aina iya wannan jingine sai barci ya rinjaye shi shikenan shi ma dai mai gadin barci ya ɗauke shi فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من ركب ده من زن الله ده بلال ده دين أنت وقف بعد إيه وانده ولك برسي هذا كيسو قبعد حتى حتى تدربته بالشمس حران تبجيسو كنا يتهودو هل زهيرانا يبجيسو كنا تاجونا هودو ومارانا هي ده زهيرانا يبجيسو ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذلك الجدع كانت أبوه فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك كان كأدرك يا رسول الله وان و... يا يا ريك رينا بن داوبا وان كما ريك ناكا كان بلا كان كأدرك جيش وان هنا كوما بتاي ni ma shi shi hada ta shi shi kare da mutaki ba eh wanda ya rike ranka shi rike da rasulullahi bai farka ba kiran ka a zarge shi shi ga shi kuma ya gani sai da rana cikin uwa al-sunna ya ma an je wa'azi an dawo yake neman kai makaranta asuba cikin a matakai da ne ya da kujera ya zama cikin gida yake kallon gabas ya jira asuba can da farko rana ta zaki da hudu hudu rana suka yi da hudu rana Allah Allah suka shiga ta mishi kenan bilal yanzu kenan ya kada zargi ka a zarge shi wanda ya rike ranka shi rike nawa ke duka kenan a cikin babu wanda ya walka shikenan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce musu iqtadu mana yanzu mana kulauta maraka kina ai gaba fa ba'athu rawahidahum suka tada dabbobin su kenan wa qatadu shan akai tahiyya akai tahiyya ba na ba dogo tahiyya ba kenan daga wannan kurin gaba akai wata waya ce wannan kurin akwai shi dani da aka yi gaba aka dan kora thumma ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام صلاه sai manzana sai wa bilal umarnin ya tada sallah kenan wata ruwa bayan da kiran sallah ma faqa masalat kenan bilal kenan ya tada sallah fa salla bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah kenan shiga gaba ya mu sallah salatu subh sallata asuba salatu subh bayan ya kare sallah summa qad hina qada salah sai manzo Allah ya ce musu bayan ya kare sallah sai ya ce musu sai ya ce musu su makala hina kada sala man nasiya salata falusalliha idza zakaraha ya ce musu duk wanda ya mance sallah ya sallace ta lokacin da ya tana ta wata ruwaya auna ma'anha na ka zama ga gaba kan Allah kenan wanda ya mance sallah ko ya barci domin su anan aka barci ne ba na ka lafazin man nasiya salata duk wanda ya mance sallah falusalliha idza zakarha ya sallace ta lokacin da ya tuna fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi aqim salata lidhikri Allah mai girma da buwa yana hodi a cikin littafin alqur'ani ku tsaye da sallah dan tuna mana lokacin da ka tuna ta ka bana da an bato na mana lokacin da ka tuna kenan wannan ya kawo wannan hujja ta cewa kenan mantuwa ko barci da abu ɗaya ne ɗan lokacin da ka tuna da ka wasu masu tsammanin cewa yi yanzu idan mutum ya mance sallah ta azzuwar a ta wahe gobe he a ta huzu rama ko sun tambayoyi he ta gobe ka rama a lokacin da ka tuna sallah kun ba magana ka jero su duk lokacin da ka mance sallah misali da ka mance azzuwar he da bayan isha ka tuna azzuwar ka sake sake ba sake sauran za kuma tsammanin he an jero a'a wadda kamance kadai zaka sallata kuma in kwana nawa ne ba ta yi an jiro gaba an duka an jiro su ta sallar da kamance yanzu ka tuna ta ko ba da jaga da ka halka ko ka tuna wannan sallah kadai zaka yi ba maganar ya ka jero su gaba daya wani har da kai ta baya a wannan kadai zaka yi wannan shine dai abin da ke wannan ruwaya makaranta ɗaya tana da alaka da gaba yami bayan da gaba wa haddathani an malik عن زين بن أسلم أنه قال أرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يقظه منذ الصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتودعوا وأمر بلالا أن ينادي بصلاة أو يقيم أو يقيم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم فكرا تبارك abin da yake nan ruwaye ta zirbin asalam ya shi da hadisin da iya da hanya kyakkyawa hadisin hasan da ghairi yace manzana sallallahu alaihi wasallam arras me ce ba ta'ris arras kama yayi tahiyya mana ya kwanta karshen dare shin arrasa shin a ta'ris kenan ya sabka karshen dare a wani dare ya yi wannan sabka ta ƙarshen dare a wani dare bi tariki makka a hanyar makka ne ya shiga wani abin da ya baka nan abin a hanyar makka wa wakkala bilalan an yuqizum da sala sai ya sa bilal ya tada su daga barci don sallah faraqada bilal wa raqadu bilal ya kwanta su ma suka kwanta kowa ya barci hatta sai kazu wa qad talat alim shams da suka warka kenan kowa bace dake shi sun halaka rana ta bullo fastaiqaza alqawm kowa kuma ya halaka da bilal da sauran sahabbai kowa ya halaka wa qad fazi'u kowa abun su murgita ko kenan abun kowa tara ma kowa hankali rana ta hudu ba sai da asaba ba wannan abin ya tada ma kowa hankali فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي النبي تنزل كواي هو معنا أيلودي كواي أيسردي أكا هو حسكا هو تدقى وانا نقولي دبرتي يدوكيس وقال سيكي تيمس إن هذا وادي من الشيطان وانا نقولي قولي ني أكون شيطاني أورم شيني دام قاعد قبا wanda je yake lallaba bilal yake dan daddaga shi kamar irin yaro yake dan daddaba shi yake daddaba shi farakibu hatta kharaju bi dhakar suka yi lodi suka yi sirdi har suka bar wannan kwari mu shida bayan an kwari an an bar fari sai manzo yake ce musu yana annabi ke musu umarni fa amma suma amarahum suma amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yanzilu sai manzo ce yanzu a sabko kenan a sabka bayan an yi tahiya daga wannan kwarin annabi ce a sabka ko an yi tawaddau kuma kowa ya arwala bayan an sabka an yi arwala wa amara bilalan an yunadi bi salah aw kim annabi ya sa bilal yayi kiran sallah ko cewa tare ka dai ayi yayi kiran sallah an tare kama na wata ruwaya duk da nan bai kata ba har ma bayan kiran sallah sai da aka yi rakatai da fajar da muhimmancinta abu laguro ne kuma an makara rana ta hudu gade-gade a madara ka hanyar sallah ta ta asuba yadda sallah ta wani rakata majar yadda ta kuwa sallah asuba wani ya kanta kenan ko an makara ana yinta yanzu dai nan ya ce ya wuce bilal ya tada sallah فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم من ذلك يمس sallah. bayan sallah sai ya juyo bayan tsare sallah ya ga yadda suka hurgita kwarai abin ya tada musu hankali ba saba ba faƙal sai yake cewa ya yi nas inna Allah qabada arwahana walau sha la raddaha ilaina fi hin ghair hada yace ya ku mutane Allah ya karɓi rawukanmu inda ya so da ya maido mana rawukanmu a lokacin da ba wannan ba kenan a lokacin sallar kenan maganar bilal tabbas Allah ne ya kira mana ya mana ba mu komo ba muka falka ta ce barci shi dan mutuwa ne ana kiran barci da sunan al-maut kiran inda Allah ya so da ya maido mana ranmu fi gair hada mana ba cikin wannan lokaci ba na yanzu bayan hudawar rana sai ke cewa fa'iza raƙada a haɗu kuma an sala au nasiha sun mafaziya ilaiha falusalliha kama kanu salliha fi waƙatiha kaji ya ce idan ɗayan fa'iza raƙada a haɗu kuma an sala idan ɗayan ku ya kwanta bai ba sallah au nasiha ko ko mance sallar yayi kaga yana abu ne barci ko mantuwa su ne kurin uzurin da manzala ya bada na arama sallah daga baya a yi barci ba a sami damar tashi ba in dai barci ne hana ka tashi kana uzuri a wajen Allah amma akwai wani uzuri barci na ganganci irin a zamanin yanzu dukun zai tsaya kurin iya wa lissahi ko iya kalle-kalle iya kalle-kallen shi ko taɓa salula ko kalle-kallen tele sai kare biyu uku ya kwanta duk mai hankali ya sanya kuwa da wuya kwan da za ta isa ba ka ce amu kasan mu kullum yola makara nake ai an ce barci ka ban zangam nake ya zanta kullum haka kullum kace kare biyu kare uku kuma ka san baka tashi ba mai tada ka ka ba hukunci gaskiya ka kai hujja da wannan wannan wanda dalili ne kawo yace idan ɗayan ku ya barci ko mantuwa summa fazi'a ilayha kuma ya warka zuwa ga wannan sallah falyusalliha kama kana yusalliha ya sallace ta yanda yake yin ta a da haka nan in ta bayyanawa ce a bayyana wurin asar cewa asar ce yanda sallar take haka zai yi ta eh kuma wani dandota karkarawa salatu ba wani dandota karkarawa salatu kun zaka ne kun zaka ne sallah kurin ko da wasu nan kada wuce amma zaka kun da niyyar sallah kai lokacin da ka hulka shi ne lokacin ka idan ka ce ne daga nan kuma ka ja baka yi ta ba ka huta daga lokacin yanzu amma lokacin da ka hulka shi ne lokacin ka ba ka ce ba dandota karkarawa salatu ba ka kuma ka ta ce ka ce dandota ada'u salat ka kuma sai sun ce dandota ada'u salat to ba kai wahala ne wani ma zai ce maka yau da sinin ko yau da yau da arba yayi Allah akwai masu sallar mai salatu zuhuri faradu ada yau mun sulusai ko yau mun arbi ayi duk ya jero maka sallar asafar farilla ada ice azhar laraba ce ko talata yau ya ga maka ɗan uwa magana ko kan yin sallar azhar duk su dai maka muhalawar wajen ibada azhar farilla nafila ko san mai wajen azhar da baka da ibada wani wankan janaba wankan sallah azhar da ba ka ce ni azhar an sani ba ko ta matsayin ta da ka ne wankan janaba ya ka ce musabi ne ko ko wajibi ne wankan haila ne ya ce kullum da mu haila ka ce ko wankan haila ka ce ce wankan janaba ka ne ba ruwanka wani warewa farilla suna musabi to ba ba naka bane ba da wannan kullum kuma kuke mai suna kullum an san da dole ne kun kai kullum wankan janaba an san sallah azhar farilla ce da asar haka kullum zaka ne sallah ko zaka yi sai sallah in wacce ce kusa ka je wata sallah a zuwar ce la'asar ce kuma ka yi ta yadda take in wurin bayyanawa ne ka bayyana wurin sura ka yi zuwan fatiya har da ka ta ka yi ta kamar da kake yin ta a da kama kan saliya fi wakatiha kamar da kake yin ta da a lokacinta bayan ya yi wannan bayanin sun martafata rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila abubakar sai manzana ya juya wajen abubakar siddiq فقال هتم أبو بكر الصديق إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأدعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ السبيل حتى نام أنا بدي أجا أبو بكر غشي أبو بكر أنا بدي أجا صلى يكتب أبو بكر الصديق يكتب أبو بكر الصديق yace ai abin da ya wakana kai me ya kawo haka zanen ya gaba abubakar sadiq dalilin wannan makara ya ce she'an ne ya zo ma bilal bilal iya tsaye iya sallama don ka saboda bakul ma kama ne sallama yake don ka aje ya makara iya salla she'an ya zo mashi fa'ajahu shi ya kwantar da shi hayi jingina wani ya barci ya ce falama zari hajjiwu iya lallaba shi iya daddaba shi shaidan bai wuce iya daddaba bilal iya da irin yaro yace kama yuhaddi usabiyu kamar da ka daddaba yaro ya barci haka ya rika ma bilal hatta nam ya barci wannan annabi kiga Abu Bakar Siddiq abin da ya wakana sababin bakaran mu kenan da manzo Allah ya kare wa wannan Abu Bakar wannan bayanin summa da'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilal kai annabi kira bilal kai abin kan bayanin ko sai kira bilal a gaban Abu Bakar yanzu bilal ya kawace lahiya sai a nan fa'akabar bilalun rasulallah sallallahu alaihi wasallam bilal ya ba manzan Allah labari mitinin ladi aka rasu zama a babakar kar manzan Allah ya ba bakar labari ga abin da ya wakana shi ma bilal haka ga manzan Allah shaidan ne ya ka daddaba ni ina sallah kuran ya daddaba ni har barci ɗauki na rasulallah فقال أبو بكر الصديق أشهد أنك رسول الله أنا أنا بينك أنا بينك أنا بينك يوم yake ba baka sadiq kuma daga babu lafiya yanzu yake ba annabi manzo Allah labarin irin abin da aka mishi kiran shi yanzu ka dade ka ka dade ba shi in ake ma yaro babban ce dauke shi Abu Bakar ce na shaida kai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga wannan dai ya karantar da mu kenan akan yi mantuwa akan yi barci akan sallah duk abin da ka manta ne sallah ko kai barci sai ka sallace ta lokacin da ka tuna ko ka walka daga barci amma kaga mai da gangam akwai matsala yanzu nan annayi wa an salati bil hajar hana sallah da garjin rana tsakiya gab wannan kan ta zai wannan kawo yace lokacin tsakiyar rana lokacin da rana ta yi zahi ana so kenan a dan a dan karkata حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبرده عن الصلاة وقال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف abinda yake ruwayar cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shiddatar harmin fi jahannam kun ga tsananin na zahi da kuke ji na rana iya daga cikin lumashin jahannama don haka fa'in zashitattar har idan zahi ya tsanani fa'abirudu an sala ku sanyaya sallata ƙara lokaci akan nada wa ƙala yake ce musu ishtakatun naru ila rabbiya wuta ta yi jaje ga ubangijinta ga Allah ta ce faƙal ta ce ya rabbi ya ubangiji a kala ba'adi ba'adan abin ya min yawa shashe na ya ci shashe tana tawarwata ko ina kiran babu wajen zata dumwashi tana cin junanta ta yi jaje abin ya ishe ta fa'azina laha bi nafsai Allah ya mata uzinin ta yi lumhashi biyu fi kul am ko shekara ta yi lumhashi biyu fi shita wa nafsin fi sayf nafsin shita nafsin wani lumhashi ta yi shi a cikin sanyi shi shi aka jaura wani kuma ta yi shi a cikin zahi kenan wannan in ya yi tsanani a ɗan ƙara ɗan lokaci akan nada daga nan ya kamata mu tsaya Allah kai rana ta yau sai mu ƙara sha a dangane da masu motsa malik da wani da shi wanda ba shi da motsa yana iya karantawa aka samu su 'yan wasu kan kawo sadaka ta ce a raba kenan bayan karatu a samu muhammad zai yi liskin sunayen mutane wanda basu da motsa malik basu da ita basu da halin su ba kowa wanda bai halin su bai ita ya zo aka layi kina abin da aka samu ya gamin layi a ba masu sha Allah sha kiran bayan kare karatu bayan sallah sha Allah a sajin Muhammad Muhammad Musa sha Allah سبحانك اللهم مرسل عندك مين بابا كلام مين بين المرسل ها اه